to wa min al-imani billahi yana daga imani da Allah in ji Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ba mun yi rukunin imani ba rukunin imani rukunin imani guda shidda na farko imani da Allah imani da mala'ikun Allah imani da littafan Allah imani da manzannin Allah imani da ranar lahira sannan imani da kaddara ta alheri da ta shari to yace wa min al-imani billahi yanzu ya koma ya bayanin su ɗaya bayan ɗaya yana daga yin imani da Allah al-imani yin imani bima wasafa bihi nafsuhu da duk abinda Allah ya siffanta kansa da shi fi kitabi cikin littafin sa bai yi ma'ana kace ka yadda da Allah ba amma Allah ya kira kai nai kaza kace a baka yadda ba to kenan baka yi imani da Allah yana da ɓangare ne na imani da Allah imani da siffofin Allah da sunayensa ba akwai sunan da kira kai ne ba to kai imani da waɗannan sunayen ɓangare ne na imani da Allah akwai siffofin da ya siffanta kai ne da su yadda da waɗannan siffofin yana ɓangare ne na imani da Allah muna tare wabi ma wasafahu bihi rasuluhu Muhammadun sallallahu alaihi da kuma imani da abin da manzonsa Muhammad ya siffanta shi da shi ba wanda ya san Allah kamar Allah sai kuma manzon Allah to duk abin da Allah ya kira kansa da shi na suna ko na siffa to yadda da wannan sunan da wannan siffa yana daga cikin imani da Allah musanta shi kuma musanta wannan sunan ko siffa to akwai tangarda ga imanin mutum asharhu bayanin wannan magana ta ibnu taymiya qauluhu fadatan shi ibnu taymiya rahimahullahu ta'ala da yace wa min al-iman min din min huna litabidi ta tabidiyya ce eh mai nuna ba'adan abu la'annana zakarna saboda mun ambata annal iman billahi cewa imani da Allah ya tadammanu arba'ata umurin ya kunshi al'amura hudu al-iman bi wujudihi imani da samuwar Allah dole kai imani cewa akwai shi wan firadihi bil, bil rububiyya da kuma kadaituwarsa da rububiyya bayan ka yadda akwai shi kuma ka yadda cewa shi ɗaya ke banta da rububiyya menene rububiyya ayyuka na ubangiji shi ɗaya ke halitta shi ɗaya ke kashewa shi ɗaya ke arzitawa shi ke ɗaukakawa shi ke ƙasƙantawa shi ke kaza ba shine rububiyya ba ayyukan Allah da imani da rububiyarsa wa bil uluhiyya da kuma imani da uluhiyarsa uluhiyya ba wani abu da ya cancanta abota mai duniya illa shi shine uluhiyya wa bil asma'i was sifati da kuma imani da sunayen Allah da siffofin Allah to waɗannan abubuwa guda hudu su sun hakunshi imani da Allah ya'ani ba'dal imani billahi yana nihin daga cikin sashin imani da Allah al-imanu yin imani bima wasafa bihi nafsahu da duk abin da Allah ya siffanta kansa da shi yadda da abin da Allah ya siffanta kansa da shi ya kira kai ne mai ilimi ka yadda cewa Allah mai ilimi ne to yana cikin imani da Allah amma ka yadda akwai Allah amma baka yadda yana da ilimi ba hatta al'ana har yanzu baka zama mai imani ba mun fahimci magana tai liqaulihi wa qawluhu fada Allah kuma fada tai shi ibnu taymiya da yace wa bima wasafa bihi nafsahu da kuma imani da duk abin da Allah ya siffanta kansa da shi fi kitabihi cikin littafinsa ya'ani yan bagi an yi ƙala to ba zai ce ba haka ya kamata ibn taymiya ya ce yana kamata a ce wasamma bihi nafsahu bima wasafa bihi nafsahu wasamma bihi nafsu ya kira kai ne da shi lakin al-muallif sai dai mawallafin shi ibn taymiya rahimahullahu zakarar sifata faƙad ya ambaci siffa kawai ya ce iman bima wasafa bihi nafsahu bai ambaci suna bai ce bima samma bihi nafsahu ba don me in ma li'annahu ko dai don cewa shi ma min ismin babu wani suna illa wata illa wata wata wa yatadammanu sifatan face sunan nan ya kunshi sifa shi yasa sunayen Allah ake kiransu asma'us sifati duk wani Allah ya kira kansa alimun inna allaha kana aliman hakima kaga daga cikin sunayen Allah akwai alim amma in ka dora alim ai sifa ce mai ilimi saboda an ka ce mai kaza mai kaza sifa ce ina fa kaga suna ne kuma sifa ce ta Allah ina fatar kun fahimta lakinil ina yake lakin al-mu'allif rahimahullah sai dai mawallafin Allah shi mai rahama zakar sifata faqad ya ambaci sifa kawai yace bima wasafa bihi nafsahu bai ce bima samma bihi nafsahu ba imma li'annahu ko dai saboda shi cewa ma min ismin babu wani suna illa wa yatadammanu sifatan face sunan nan ya kunshi sifa aw li'anna al-khilaf fil asma ko ko domin sabanin da an kai ga sunayen Allah khilafun da ifun sabani ne mai rauni saɓanin wanda an kai ga siffofin Allah to shi yasa sai ya tsaya ga siffa bai ambaci sunan ba lam yunkirhu ba wanda ya taɓa masanta wani suna da cikin sunan Allah illa gulatul jahmiya sai masu zurfafa na yan jahmiya wal mu'tazila da mu'tazila fal mu'tazila su mu'tazilawa yuthbituna al asma suna tabbatar da sunayen Allah siffofi suke da matsala wal asha'ira hakan ga masu ash'ariya wal maturidiya da maturidiya yuthbituna al-asma duk suna tabbatar da sunayen Allah lakin sai dai yukhalifuna ahlus sunna suna saba ma ahlus sunna ne fi aktsar sifati ga mafi yawan siffofi ga siffofi suke da matsala amma ga sunaye duk sun yadda da su muna tare fa nahnu al'ana naqulu to mu yanzu zamu ce lima zaqata saral muallif don me shi mawallafin ibnu taymiya kenan rahimahullahu ya taqaita ala akan ma wasafallahu bihi nafsahu bai ce ma sammallahu bihi nafsahu ba don me ya takaita akan wannan naqulu to sai mu ce li ahad amrayni ya takaita ne ga ambaton sifa ba tare da ya ambaci suna ba domin ɗayan al'amura guda biyu in ma la'anna kullasmin ko dai domin kowane suna daga cikin sunayen Allah ya tadammanu sifatan ya kunshi sifa don haka ga ba sai ya ambace shi ba ya kace sifa shikenan ya kunshi suna wa imma ko kuma la'anna al-khilaf fil asma'i domin sabanin da an kai ga sunayen Allah qalilun dan kadan ne bin nisbati dangane da lil muntasibina lil islam masu jingina kansu ga musulunci duk bangarori na yan bid'a ma jingina kansu ga musulunci to inda an inda sun ka hisa inda sun ka saba ahli sunna ga siffofin Allah amma mafiya ga sunaye duk ana tare da su muna tare wa qauluhu fadar mai littafi shi ibnu taymiya da yace fi kitabihi al-iman bima wasafa bi nafsuhu fi kitabihi kitabuhu yani al-qur'an wanne ne littafi ne yana nuna al-qur'ani wasammahu Allah ta'ala kitaban Allah ya kira qur'ani kitabun kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqina ga sunan dai wuri dai zayyawa Allah ya kira qur'ani kitab don me da Allah ya kira qur'ani kitab la'annahu makatubun saboda shi qur'ani an rubuta shi ne fil lawhil mahfuz cikin lawhil mahfuz can aka ɗebo shi guntu guntu ana kawowa hmm? to kaga saboda an rubuta shi cikin lawhil mahfuz an ka sa mai kitabun wa makatubun dalili na gaba kuma nace ma qur'ani kitabun kuma an rubuta shi fi suhufi cikin takardun ne allati bi aidi safara takardun nan da aga hannuwan jekadun nan safara jam'in safir safir shine jekada wanda aka aikawa da sako kuma an rubuta shi qur'ani fi suhufi cikin takardun ne allati bi aidi safara wadanda aga hannuwan jekadun nan alkirami masu girma albarara masu da'a ga Allah fi suhufin mukarramatin marfu'atin mudahharatin bi aidi safara kiramin barara a gani an ɗebi an rubuta ƙur'ani ne fi suhufin cikin cikin takardun ne mukarrama abin girmamawa marfu'atin abin ɗaukakawa marfu'atin mudahhara abin tsarkakewa bi aidi safara su takardun nan da an ka rubuta suna canza hannun jekadun nan mala'iku kenan bi'aidi safara kiramin masu girma su mala'ikun barara masu da'a ga Allah kaga an rubuta cikin lawal mafuzu sannan an rubuta shi ga takardu takardun suna can ga hannun mala'ikun waɗanda aka ba suna zuwa wa maktubun kazalika hakan ga kuma an rubuta qur'ani bainan nahi tsakanin mutane abin rubutawa ne tsakanin mutane shi ƙur'ani yaktubunahu suna rubuta ya fil masahifi cikin takaddun ne gashi nan an rubuta ga takaddun ne kowa na da kwafi to shi yasa an ka sa mai kitabun kitabun ma'ana makatubun abinda an ka rubuta fa huwa kitabun don haka shi qur'ani littafi bi ma'ana makatubun abinda an ka rubuta ne wa adafahu Allahu ilayhi to sai Allah ya raba shi zuwa ga kai nai kamar da yace kitabul kitabul lahi littafin Allah ko ka gani sai Allah ya raba shi zuwa ga kai nai la'annahu kalamu kalamuhu saboda shi qur'ani maganar Allah ne subhanahu wata'ala fa hadha alquran wannan qur'ani da aga hannun mu kalamun lahi maganar Allah ce ta kallama bi hakikatan yayi magana da shi tabbas tabbas fa kullu harfin minhu kowane harafi da a cikin qur'ani fa inna allaha qad takallama bi Allah yayi magana da shi Allah yayi magana magana ta haƙiƙani wa fi hadhihi aljumla cikin wannan jumla cewa wa min al-imani wa min al-imani billahi al-imani bima sababi nafsuhu fi kitabihi cikin wannan jumla mabahith akwai abubuwan da ake iya bincikowa almabhatul ula abu na farkon da ake iya bincikowa anna min al-imani billahi cewa yana daga imani da Allah al-imani bima wasabi nafsuhu imani da duk abin da Allah ya siffanta kansa da shi wa wajhu zalika fuskar wannan anna al-imani billahi cewa imani da Allah kamar sabab kamar yadda ya gabata ya tadammanu al-imani bi asma'i ya kunshi imani da sunayen Allah wa sifati da siffofinsa fa inna zatallahi zatin Allah tusamma ana ambato ne bi asma'in da sunaye wa tusafu kuma ana siffanta shi bi ausafin da siffofi zatin Allah shi Allah na da zati wasu mutane sun musanta a ce zatin Allah ba a cewa zatin Allah amma ya tabbata cikin hadisi ko ina mutanen nan goma da annabi ya tura sai su yi mai leƙen asirin mutanen makka an ka kama su an ka shi bakwai saura uku an ka ja ukun an ka tayar su makka an ka sai suwa wani da cikinsu daga yakin badar shi ya kashe ubansu sai sun ka saye shi to cikin wata mai alharma na sun ka ɗaure shi da sarƙoƙi sun ka aje shi nan gida sun jiran suka sai wata mai alharma ya wuce su ta su kashe shi kun tuno shi to madalla hubaib ko to da wata mai alharma ya wuce sun ka tayi da shi bayan garin makka sun ka ta harami su kashe shi yace ku bani lokacin in raka biyu an ka ce yayi sai yayi waka yace wallastu ubalihi na uqtalu musliman ala ayyi wajihin kana fillahi masara'i wa zalika fi zatil ilahi ga zatil ilahi nan me zatil ilahi wa zalika fi zatil ilahi wa in yasha yubarik ala awsali shilum mazai gawa mun ka jiwa gawa kata shi gabakin annabi sallallahu alaihi hadisi ne sai yana cikin bukhari don haka ana cewa zatul lahi ina fatar kun fahimta to to ina yake ya ce fa'inna zatan lahi domin zatan Allah tusamma ana ambato ne bi asma'i da sunaye wa tusafu kuma ana siffanta shi bi ausafin da siffofi Allah yana da sunaye yana da siffofi wa wujudu zatin samuwar zati mujarradatin wanda yake tubabbe anil ausafi daga siffofi amrun mustahilun al'amari ne wanda a korare bayyuwa a samu zati bai da siffa yanzu ba ga waya nan ba tana da siffa ko ba ta da akalla ka ce mata baka an rahe ta da gilas da baya an sa mata kwabi kaga waɗanda duk siffofinta ne tana kaza tana kaza to kaga siffofinta kenan ita wayar to duk abin da adda zati to dole ya yana da siffofi ashe musanta wata siffa da cikin siffofin Allah magana banza ce fala yumkinu bayyuwa an tuje da zatun a samu zatin wani abu mujarradatun anil awsafi wanda baya da siffofi abada har abada bayyuwa a ce abu yana da gashi ya kasance amma bai da baya ba wata siffa da aka siffanta shi da shi don haka in mun yadda da akwai Allah to dole mu yadda kuma Allah yana da siffofin da aka siffanta shi da su to ya za a yi a gano siffofin sai mu koma cikin Qur'ani da hadisai siffofin da Allah ya siffanta kai ne da su ya ce shi ke arzitawa ya ce shi ke saukar da ruwan sama shi ke halitta shi ke rayawa shi ke kashewa shi ke ɗaukakawa, shi ke ƙasƙantawa, shi ke sa ciyo, shi ke ba da lafiya, shi ke sa dariya, shi ke sa kuka. Waɗanda siffofi, wa ka sa kuka? Allah huwa, huwa, a da haka wa abuka. To, ka gani, wa annahu huwa, a da haka wa abuka, shi ke sa dariya, shi ke sa kuka. wa annahu huwa amata wa ahaya shike kashewa shike rayawa waɗannan menene ake yi siffanta shi ake yi Allah mai kaza mai kaza mai kaza wa qad yubrilu dhihnu hankali na kaddara annahu naka zatan cewa akwai zati mujarrad mujarradatan min sifati wanda baya da siffofi hankali yana iya kaddara cewa akwai abu wanda bai da siffa lakin alfardu sai dai kaddarawat laysa kal amril sai dai kaddarawa laysa bai zamo kal amril waqi kamar al'amari wanda ya tabbata ba kaddara abu ka kaddara abu ga zuciyarka yana ɗaya da abin da ya tabbata ga zuciyarka kana iya kaddarawa yanzu kana iya kaddara kai a gwamnan Sokoto ga zuciyarka tana iya darso ma haka nan ko ko ko ka kaddara yanzu ka tafi makka da sauran duk kaddarawa ne kana iya kaddara komi amma dai ga al'amarin da ya tabbata shi babu wani abu wanda adda zati wanda bai da sifa muna tare ai annal mafaruda abin kaddarawa laysa kal mashhud ba ba dai yake da bai zamo kamar abin da an kashe sheda ba fala yujadu fil khariji ba a samu ga, ga halitta ta duniya ai fil waqi'il mushahad shine al kharij ga abin da ya tabbata abin da an kashe da ba a samun zatun zati laysa laha sifatun wanda zatin nan bai da siffofi abada har abada bai yi a same shi don haka duk abin da adda zati to dole yanzu yana da sifa ko a ce dogo ko gajere ko mai kauri ko silili ko fari ko baki ko mai hushi ko mai hankuri ko kaza ko kaza dole dai duk abin da adda zati dole yanzu yana da siffofi muna tare to kenan tunda mun yadda akwai zatin Allah to dole kuma yadda Allah yana da siffofin to ina za mu sanin siffofin Allah ba mu tunda ba mu taɓa ganin Allah ba to duk abin da baka taɓa gani ba ya zaka siffanta shi bai yiwa ka siffanta shi to ina za mu gani siffofin Allah kaga sai mu koma mu Qur'ani ya mu koma mu hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to Qur'anin ga da littafin Allah Allah ya siffanta kansa cewa mai kaza na kace a'a ka tsaya jayayya to jayayya mi ta haka baka taba ganin Allah ba fa ko ka taba gani nai to duk wanda baka taba yanzu mutumin da ya rayu maka baka taba gani ba in wani ya zo wanda can maka ya ce ga ka sai ka musanta mai in kan musanta mai to musulmi na hakai na ƙaryan hali shi ya gane shi yana faɗa maka yadda yake yadda ya san shi kai baka ko taba zuwa maka balle ha gane kuma ka ce a'a baka yadda da abin da ya faɗi ba to kai wa zai yadda da na kai da baka taba gani ne ba to shi Allah shi ya faɗi ga yadda yake sai ka tsaya musu kuma to musulmi na haka in ba na ɗiba albarka ba ka gani shi na yace fa zihnu hankali qad yufridu masalan yana iya kaddarawa ga misali shay'an wani abu lahu alfu ainin wanda yake yana da idanu guda dubu hankalinka na iya kaddara ma ga wani abu can yana da ijiya dubu fi kulli alfi ainin cikin kowace ijiyar ga dubu alfu sawadan akwai baki ba ijiyar dan adam tana da baki tana da fari ba cikin kowace ijiya dubu akwai bakin ido guda dubu wa alfu bayanin da farin ido guda dubu walahu alfu rijilin kuma abin ga mai idanu dubu hankalinka zai kaddara ma kuma yana da kafafu dubu fi kulli rijilin ga kowace kafa alfu isba'in tana da kowace kafa cikin kafafun ga dubu yana da yatsa dubu fi kulli isba'in cikin kowace yatsa alfu zufurin yana da kumba dubu wallahu malayin shari shi abin ga kuma sai hankalinka ya kaddara ma yana da yana da miliyoyin gashi fi kulli sha'aratin ga kowane gashi malayin shari kuma akwai miliyoyin gashi tare da shi wa haka za etc haka dai yufriduhu haka hankalinka na iya kaddara ma wannan wa in lam yakul lahu waqi'un duk da yake abin kuma bai tabbata ba baka taba gani ne ba iyaka hankalinka da ya kaddara ma shi lakin na shai alwaƙi sai dai abinda a tabbatacce annahu la yumkinu bai yiwuwa an yuje da shay'un a samar da wani abu biduni sifatin ba tare da sifa duk abinda a tabbatacce to dole ya zaina da sifa a ce ga wani abu tabbatacce akwai shi an tabbatar da akwai shi amma bai da sifa wannan bai yiwuwa muna tare don raddi ne yake yi ga masu kore siffofin Allah ba su da wani dalili na musun siffofin nan lahada saboda haka kana al-imanu bi sifatillahi imani da siffofin Allah ya kasance min al-imani billahi yana daga cikin bangare na yin imani da Allah law lam yakun min sifatillahi da babu abin da ya kasance da cikin siffofin Allah illa annahu mawjudun face Allah samamme ne wajibul wujud wanda yake wajibin samuwa ne wa hadha bittifaqin nasi wannan kuma ga haduwar mutane gaba ɗai dus kowa ya yarda da cewa akwai Allah ko wa ala hadha to akan haka fala budda babu makawa an yakun lahu sifatun in dai mun yarda da cewa Allah wajibul wujud ne samamme ne akwai shi to dole mu yarda da cewa kuma yana da siffa almabhasu thani abin na biyu da ake bincikowa ga wannan maganar anna sifatillahi ta'ala cewa siffofin Allah madaukakin sarki min al'umuril gaibiya suna cikin al'amura na gaibi domin shi Allah da ɗaya ba gane shi ba ba ga wanda ya gane shi ba to kaga ashe duk abin da an ka faɗa ma game da shi gaibi ne to me an ka nema gare mu ga gaibi mu yi imani da shi kawai ba tare da wani dogon bincike kaka abu kaza yake kaka abu kaza yake ba wal wajibu alal insani abinda an wajibi ga dan adam na hawla umuril gaibiya dangane da al'amura na gaibi an yumina biha imani kawai an kace da ita ma ja'at alama ja'at akan yadda ta zo duna an yarja ba tare da ya koma ila shay'in zuwa ga wani abu suwan nususu wanda ba nasoshi ba in kana son sanin cikakken bincike game da cikakken al'amari game da sai ka koma manassin qur'ani da na hadisi wanda ya tabbata amma ba ga hankalinka ko hankalin wani ba tunda da kai da wancan da zaka ɗaukar ra'ayi ne duk ɗaya kuke cikin ku ba wanda ya ga Allah ina fatar kun fahimta qala al-imamu ahmad rahimahullahu ta'ala imamu ahmad Allah shi mai rahama ya ce la yusafu Allah ba a siffanta Allah illa bima wasu bi nafsu sai da abin da ya siffanta kansa da shi domin ya za ka siffanta wanda baka taba gani ba kaga ashe kenan ba za mu samu siffa Allah ba sai cikin Qur'ani sai ko ga hadisai na Annabi sallallahu alaihi wasallam ba a siffanta Allah sai da abin da ya siffanta kansa da shi aw wasafahu bihi rasuluhu ko ko manzon sa sallallahu alaihi wasallam ya siffanta shi da shi wallahi tajawuzul qur'an wal hadith ga siffanta ga siffar Allah ba a tsallake Qur'ani da hadisi na ake tsayi ba ra'ayin wani malami don da malami da jahili duk ɗaya suke ba wanda ya gane shi don haka mi malami zai cewa ina fatar kun fahimta don haka sama Allah wata sifa wadda bai sama kai ne ba wannan kuskure ne sama Allah wata sifa wadda wadda annabi bai sama ya ba kuskure ne kaga akwai wani mawaki shekarun baya yayi waka Allah zaki to kuma Allah giwa akwai inda Allah kira kai ne zaki ko giwa akwai inda annabi ya kira shi zaki ko giwa ka kuskure ne ya kira Allah zaki ya daga ce ubangijin zaki shi gani yaka yabo ne ya ga Allah ko misalta shi da zaki to kuskure ne ya'ani yana ne annana mu Imam Ahmad da yawacin magana yana nuhin mu mutane la nasifullah ba za mu siffanta Allah ba illa bima wasu bi nafsahu sai da abin da Allah ya siffanta kansa da shi fi kitabi cikin littafinsa aw ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam ko ko akan harshen manzon sallallahu alaihi wasallam wa yadullu ala zalika alquran wal aqal da qur'ani da hankali duk suna nuni akan haka cewa baya halatta mu siffanta Allah sai da siffar da ya siffanta kansa da shi ko annabi ya siffanta da ita fafil ƙura'ani cikin ƙura'ani ya ƙulullahu ta'ala Allah maɗaukakin sarki yana cewa ƙul ka ce musu inna ma harrama rabbiyal fawahisha abin sani kawai ubangiji na ya haramta alfashoshi ne jam'in fahisha shine alfawahish ubangiji na ya haramta alfashoshi ma zahar minha abin da ya bayyana na alfasha ma badin da abin da alfasha da ta bayyana ta boye duk Allah ya hana wal ithma haka Allah ya hana duk wani nau'i na sabon Allah walbagaya da zalunci bi gairil haƙƙi ba tare da haƙƙi ba duk Allah ya hana wa an tushriku billah haka Allah ya hana ku yi tarayya da Allah malam malam yunzil bihi sultanan da duk abin da Allah bai saukar da hujja bihi game da a tara shi da shi ba wa an taqulu Allah haka Allah ya hana ku faɗi wata magana ga Allah ma la ta'lamuna abin da ba ku da masaniya game da shi to kaga duk wata sifa da zaka ba Allah ka ka yi magana ne ga abin da baka da masa don kai baka sama da Allah yake ba muna tare fa idza wasafta Allah don haka in ka siffanta Allah bi sifatin da wata sifa lam yasifil Allah biha nafsa wanda Allah bai siffanta kansa da ita ba faqad qulta alaihi to ka faɗi magana gare shi ma la ta'lam abin da baka sani ba wa hadha muharramun wannan kuma abin da an ka haramta ne bi nassil qur'an da nassin qur'ani wa yaqulu Allah ta'ala kuma Allah yana cewa cikin wata aya wala taqaf kakka bibi ba kakka tsayu ba ba na tsayi na ba daga kafa'a ne nan ƙiya wanda hake biye da ƙiyarsa kana biya ta kenan in kana in ka biyo bayan mutum yana gaba kana biye kana biye da shi to shine kafa'a wala ta kaf kakka bibiyi ma laysa laka bihi ilmun duk abinda baka da ilimi game da shi duk abinda baka da kakka bibiye shi kakka yanke hukunci game da shi don me inna sama domin ji wal basar da gani wal fu'ada da zuciya kullu ulaika duk waɗannan kana anu mas'ula ya kasance abin tambaya game shi da shi ranar kiyama da jinka da ganinka da tunaninka duk sai Allah ya tambaye ka walau wasafna Allah da mun siffanta Allah bi malam yasif bi malam yasif bi nafsi da abin da bai siffanta kansa da shi ba eh ina yake lakunna lalle da mun kasance kafauna mun bi ma laysa lana bi ilma abin da bamu da ilimi game da shi fa waqa'ana fi ma nahallahu don haka mun abka kenan cikin abin da Allah ya hani da gare shi to sai mu tsaya nan wa amma dalilul aqali shi ko dalili na hankali cewa bai halatta mu siffanta Allah da wata siffa shi ko gashi nan Allah ya shirya da mu